بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar haduwa a wannan yammaci na talata sha biyar ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 inda muke ci gaba a cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratu sad a jiya mun tsaya daidai aya ta 29 yau za mu tashi aya ta 30 wa habna da dawud da suleiman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
Allah ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman sai muka baiwa annabi Dawud karuwa ta da Sulaiman ni'mal abd madallan wannan bawa shine Sulaiman innahu awwab lalle shi annabi Sulaiman awwab yana yana daga cikin masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد تنام الأمة يا كي منزان الله إذ عرض عليه يا يند أكبجرو مع النبي سليمان بالعشي ديمتي الصافنات الجياد دوكي ما سكر في ما سكود لسكي dan asafinat ana nihin dawakai masu tsayawa akan kahuwansu guda uku su tsaye da ɗaya haka su rike ta aljiyad ƙarfafa masu gudun gaske to annabi suleiman yana tsaye da yammaci sai ake koro dawakan da gare shi na garaken shi ana koro su yana tsaye yana kallon su ana kora su yana tsaye yana kallon su ga dawakai masu kyau ga dawakai masu ƙarfi ga su kuma masu gudun gaske faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikra rabbi sai ya ce yayin da yake kallon daukan nan inni ahbabtu hubbal khair lalle kam ni ina son alkhairi sosai yana nufin dawakan ga da yake kallo an dhikri rabbi domin su tallafa su kama wurin ya kakkafare ai jihadi a kansu hatta tawarat bil hijab bai gushe ba yana kallon wannan dawakan har sai da wani hijabi ya sha makance ko kuma sai da rana ta faɗi ta yadda ya bar ganin waɗannan dawakan kenan sai da rana ta sha makance da hijabin da ke sa a bar ganin ta da idanu sai da daina ganin wannan dawakan rudduha alayya sai annabi Suleiman ya ce a dawo min da waɗannan dawakan fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq sai ya shiga yana shafar kwabirin dawakan kuma yana shafan wuya wuyan dawakan gaba daya wannan shine mafi inganci gaskiya daga cikin tafsirin da malamai suka yi game da wannan aya ko ku game da wannan labarin na annabi suleiman da wasu malamai suna fasartawa suna cewa annabi suleiman ya tsaya yana kallon ni'iman dawakan da gare shi masu kyawu masu gudu kuma manya-manyan dawakai bai gushe ba yana kallon su har sai da rana ta faɗi bai yi sallar la'asar sai ce rudduha alai da ya ji haushin hakan sai ce a maido musu dawakan da aka maido musu sai dinga sare kafafuwansu yana sare wuyayensu don su fita da aran shi game da asarar da yi na wuce wasu lokacin sallar la'asar saboda kallonsu amma gaskiya wannan fasara fasara ce mai rauni kuma fasara ce wadda gaskiya bata dace da annabi Suleiman da alaihi salatu wassalam kawai abinda malamai suka ce shi dai ya tsaya na kallon dawakkan shi yana sha'awar kuma yana nuna yana son su so irin na mai bukata saboda idan za a fita jihadi dan ya kan makiya a kansu ake fita ana jihadi sai ya tsaya na kallon su tun da yammaci suna wucewa suna wucewa suna wucewa bai gushe ba yana kallon su har sai da rana ta faɗi ko sai da kai saka yi bar tsinkayensu daga ba sai ce a maido mushi su ya ƙara kallonsu da aka dawo da su sai shiga yana shafa kwaburinsu kuma yana shafa wuyansu kamar da kuka sani tabi'a ta mai doki za ka ga yana shafa kwaburin dokin shi kuma yana shafa wuyan dokin shi haka shi ne mafi daidai daga cikin fasaron da malamai suka yi ma wannan aya yana rudduha alayya fa tafiqa mashan bisuqi wal a'naq walaƙad fatanna Sulaiman Allah ce haƙiƙan mun jarrabi annabi Sulaiman wa alƙaina ala kursiyihi jasadar thumma ana sai muka jefa akan kujerar ci jasadan wani yanki na jiki thumma ana sannan ya dawo yana mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce sababin saukar wannan aya shi wata ran annabi dawo annabi Sulaiman ya ce zan bi iyali na ɗaya ɗaya gaba ɗaya in yi kwanciyar sunna da su kuma kowace daga cikintu za ta aihi ɗa mayaƙi da zai kama a yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to sai bai ce insha Allah ba da bai ce insha Allah ba sai kasance dukansu ba wadda ta ɗauki juna biyu sai mace ɗaya ɗayan ma rabin ɗa ta haifa bai cika ɗa ba ɓari ne kenan sai aka azame wannan ɗayar ɓarin akan wannan kujerar tashi yana ganin wannan ɗan yana fuskanta kujerar shi sai hangi wannan yaron wanda yake rabin ɗaya ne bai ma cika ɗa ba suka ce sababin haka da bai ce insha Allah ba wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab sannan ya koma zuwa ga ubangijin shi yana mai cewa qala rabbi ighfirli sai ce ya ubangiji na gafarta mini wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ka bani wani mulkin da bai dace da wani ba ba'adi a bayana innaka antal wahhab lalle kai Allah anta kai wahhab ne mai gaman makyauta ne zuwa ga bayan shi fasakharna lahu rih Allah sai karba mishi addu'a shi fasakharna sai muka fure mishi arriha iska tajri bi amrihi wannan iskan tana gudu da al'amarin annabi Suleiman rukha'an takan tafi sannu-sannu idan ya ga dama a wani wurin Allah ya ba da labari kuma tana tafiya a gudu a lokacin da yake so ya ga dama ya sa ta ta yi gudu iya gudun da yake so ya ga dama ya sa ta tafi da shi sannu-sannu haithu asab haithu asab za ta tafi da shi ne a inda yake so ta kai shi yana Allah sai ya fore mishi iska wanda wannan iskan yakan hauta ya je inda yake so a lokacin da yake so والشياطين وما ألا يفوري مش الجنو كل بناء وغواص daga cikinsu akwai banna magina wanda suka iya gini na zamani wa gawas da wanda suka iya iyo cikin ruwa domin su ɗebo mashi arzikin da ke cikin ƙasar ruwa wa akharina muqarranina fil asfad wasu ko daga cikin aljanun muqarranina an hada su fil asfali an ɗaure su a cikin sarƙoƙi da mari don kasu tsere saboda wani sabo ko wani abin da suka yi wanda bai dace ba ga annabi suleiman idan kaga annabi suleiman allah ya fore mishi iska bayan haka allah ya fore mishi aljannu yakan sarrafa su yadda ya ga dama ya sa su aiki wanda suka kangare ya ɗaure su hadha ata'una allah ya ce wannan fa kyautan mu ce ta musamman zuwa ga annabi suleiman famnun ba wanda ka ga dama au amsik ko ka hana ma wanda ka so bi ghairi hisab ba tare da hisabi wa inna lahu indana da zulfa wa husna ma'ab kuma lalle shi annabi suleiman yana da az-zulfa kusanci a wurin mu wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawan makoma a wurin mu sai Allah ya ce
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
Allah madaukakin sarki ce wazkur abdana ayyub tunamu al'urmaka bawan mu ayyub annabi ayyub alaihi salam idna da rabbahu yayin da yake ubangijin sa yana mai roƙonsa anni massaniya shaytan ya Allah ai shaydan ya shafi ni bi nasbin wa azab ya shafi ni bi nasbin da gashiyawa wa azab da radadi a cikin jikina shaydan ya shafe shi kenan da wahala a jikin wahala da kuma radadi a jikinsa yana roƙon Allah ya yayi mishi wannan abin da yake fama da shi malamai sun ce ya jingina abin ne da ga shedan domin nuna ladabi ga Allah madaukakin sarki ba wani abin da zai samu bawa a doron ƙasa ko a sararin samaniya ba ce sai da izinin Allah da yarda shi tsawon abin alkhairi ne ko kuma sharri amma akan danga da sharri ga wani wanda ba Allah ba domin nuna ladabi ga Allah madaukakin sarki annabi ayyub cuta ta shafi jikin shi ta yadda yana ɗauke da walhalu masu yawan gaske kuma jikinsa yana masa raɗaɗi sai yake roƙon ubangijin shi Allah ya yaye mishi ya yaye mishi wannan musibar da yake fama da ita sai Allah ya ce urkut bi ma'ana an karɓi addu'arka abin da ya za ka yi yanzu shine urkud bi rijlik tashi buga ƙahuwanka hadha mughtasalun baridun wa sharab to wannan da zai fito muktasal wani ido ne na ruwa da za ka iya yin wanka da shi baridun suna da sanfi wa sharab kuma abin sha ne da za ka yi sha ka amfani da shi mana Allah sai karɓi addu'a shi sababin ya waraka shi ne sai Allah ce ya tashi ya bubbuga kafuwan shi ga ƙasa hakan zai sa wani marmari na ruwa ya fito daga wata idaniya ta fito daga cikin ƙasa ta dinga fitar da ruwa masu sanyi ya yi wanka da wannan ruwan kuma ya sha daga cikin wannan ruwan da ya sha kuma ya yi wanka daga wannan ruwan sai ya samu waraka daga abin da yake fama da shi na rashin lafiya wa wahabna lahu ahlahu sai kuma muka yi mushi kyauta iyalinsa yawana muka ba shi diya mithlahum kwatankwacin diyan shi na farko kafin ya samu kanshi cikin rashin lafiya rahmatan minna rahama ce ta musamman daga gare mu wa zikira li ulil albab kuma abin ambato ne da tunani da wa'azi ga dukkan mutane masu cikakken hankali wani Allah sai ya bashi iyali ya mushi kyautar iyali tare da iyalin shi kwatankwacin iyalin shi kafin ya samu lafiya Allah sai ya limka masa iyali kenan ya ƙara masa iya sama da ɗiyan shi na da sai ya bashi linki biyu na yara khudh bi yadika dhigtan sai Allah ya ce kuma ka khudh bi yadika kama da hannunka dighfan curi na itace ko kuma curi na tsamagiyoyi domin ya sauke wata kafara da ke akan shi kamar yadda malamai suka ambata sababin sabkar wannan aya nabi suleiman ya annabi wanga ayyub ya yi rantsuwa akan cewa zai ladabtar da ɗaya daga cikin iyalin shi zai mata bulala ɗari akan wani abin da ta yi da bai dace bayan ya waraka sai ya ji tausi akan cewa wannan rantsuwar da yi ba zai iya zartar da wannan rantsuwar ba da yi akan ta na mata bulala ɗari yana jin tausanta sai Allah ya so ya sabke mishi kafarar rantsuwar nan da yi sai Allah ya ce wa khudh bi yadika dighfan kama turi guda na bulallai da hannunka bi ma'ana an ka samu ka nada itace wanda suka kai adadin ɗari da hannunka sai ka bige ta bugu guda da shi kaga hakan zai sa ba za ka yi kafara akan rantsuwar da kai ba fadrib bihi ka bige ta da curin itacen nan wala tahnat ba za ka yi kafara ba akan rantsuwar da kai inna wajadnahu sabira ko ku wannan shine a madadin kafarar rantsuwarka inna wajadnahu sabira hakikan mun samu annabi ayyub sabiran mutum ne mai haƙuri ni'mal abdu ma dallan bawa annabi ayyub innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne zuwa ga ubangijin shi madaukakin sarki sai Allah ya ce واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد واذكر عبادنا إبراهيم أنبتا مسبايم النبي إبراهيم وإسحاق دا النبي إسحاق ويعقوب دا النبي يعقوب أولو الأيدي والأبصار متانيني ما أبوتاك أرفين جكي والأبصار ومتانيني ما سحن جنيس ما سجني دا بصيرة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر, ذكر الدار لليموني مكا tsabtace su muka zaɓe su zikirar dar muka ba su tunanin gobe kiyama mutane ne wanda Allah ya zaɓe su ya tsabtace su ya arzata su da yawan tana gobe alkiyama wa innahum indana lalle su a wurinmu laminal mustafain al-akhyar suna daga cikin zababbun bayinmu واذكر إسماعيل أنبتام الأمك إسماعيل النبي إسماعيل واليسع دا اليسع وذا الكفل تنامس ذا الكفل كل من الأخيار قبائيا سنة دقشكين زابقون بايوم هذا ذكر wannan ambato ne da wa'azi wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lalle ya tabbata ga masu jin tsoron Allah kyakkyawan makoma gobe a wurin Allah jannati adnin ita ce aljanna ta adinin aljanna mai dimanta mai tabbata da ba ta karewa mufattahatan lahumul abwab kuma an bubbude musu kofofin gidan aljanna suna hangen duk inda suka ga dama muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab muttaki'ina halin suna masu gide fiha a cikin gidan aljanna suna kwakwanci akan gadajen su na sarauta da mulki yad'una fiha kuma za su dinga kira suna yekuwa a kawo musu bifaki hatin ababen marmari kala-kala masu yawa wa sharabun da ababen sha kala-kala mai yawa wa innahum wa indahum qasiratu tarfi atrab a wannan lokacin kuma suna da qasiratu tarfi su ne masu kawar da kai daga kallon duk wasu maza in ba su ba matayen su kenan suna da mataye na musamman da Allah ya tanada musu a gidan aljanna atrabun tsarayen juna ne babu wata wadda tafi wata shekara tsakankanin su yana matayen gidan aljanna babu a ce wagga uwar gida ce saboda tafi yawan shekaru wagga amarya ce karama ce daga baya ka kawo ta a'a gaba ɗayan su tsarayen juna ne shekarun su guda girman su guda shine kenan yan aljanna bugu da da ƙari bayan ababen marmari kala kala da ababen sha kala kala da Allah zai ni'imtar da su da shi a gidan aljanna to kuma suna da mataye wanda ba sa kallon kowa sai su mazajen sannan kuma tsarayen juna ne fuskar girma da shekaru hadha ma tu'aduna liyawmil hisab sai Allah ya ce to wannan shine abin da ake muku alkawalin sanarar tashin alkiyama ranar yin hisabi inna hadha la rizquna lalle wannan arzikin mu ne ku ci ku sha a duk lokacin da kuka bakace shi malahu min nafat da dai ba mai karewa bane ba zai taba karewa ba arzikin Allah baya karewa hada to wannan abin da aka ambata muku wanda ke da alaka da al'amarin masu imani ne wa inna littaghina la sharra ma ka karanta shi wa inna eh ba karanta shi هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميما وغواد ها هذا فليذوقوه حميم وغواد هذا فليذوقوه حميم وغساق نعم وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار مم.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزله عذابا ضعفا في النار هذا wannan fa abinda aka tanada mu mummunne ne na ni'imomi a cikin gidan aljanna Allah ya ba ku labari wa inna lit-taghina la sharra ma'ab amma su at-taghina masu wuce iyaka wanda ba su tsayawa inda Allah ya ce shi tsaya la sharra ma'ab suna da mummunan makoma jahannama makoma su ita ce wutar jahannama yaslaunaha za su ɗanɗani kuɗata fa bi'sal mihad cir da masaukai ko cir da makwanci idan ya kasance a wutar jahannama ne hada wannan fa abin da Allah ya ambata muku na azabar gidan wuta za a ce da su falyazuquhu su dandane shi su dandani kudan wannan azaba hamimun sannan ga ruwan zafi wanda suka kai matuƙa wurin tafarfasa wa ghassaq sannan ga ruwan kurji da za su dinga bi suna sha tare da wannan ruwan zafi wa akharu min shaklihi azwaj sannan ga wani nau'i daban na azaba min shaklihi mai kama da wanda ya gabata azwajin kala daban-daban a cikin wuta wanda za a azabtar da wuta an wuta da shi hadha faujun muqtahimun ma'akum sai a ce da manyan da suka yaudari na kasansa suka ja su zuwa gabata sai a ce da su hadha faujun muqtahimun ma'akum to ga wasu gungun jama'a wanda za su dira su shiga wuta tare da ku la marhaban bihim su kuma sai su ce ba a maraba da irin waɗannan mutanen innahum salun nar saboda su ma za su shiga wuta ne qalu bal antum la marhaban bikum su ma wanda aka yaudaran sai su ce ma jagororinsu da suka halakar da su sai su ce ai ku ne ba a maraba da ku antum qaddamtumuhu lana duk abin da ya same mu yau na halaka da azaba ku kuka gabatar mu da shi ku ne sababin ku samu fada cikin wannan azaba fa bi'sal qarar cir da matabbaci da makoma in ya kasance wutar jahannama ne qalu rabbana gaba ɗayan su sai su ce ya ubangijin mu su wanda aka raunana raunana kenan mabiyan za su roki Allah su ce da ya ubangijin mu man qaddama lana hadha duk wanda ya gabatar mana da wannan abin da ya zamanto sababin mu na shiga wuta faziduhu azaban dhi'fan fi nar Allah daɗa mishi azaba linkin azaba a cikin wutar jahannama bi ma'ana za a yi ta jayayya tsakankanin mabiya da shugabanninsu da suka ja su a cikin bata da hallaka su da an kawo musu mabiyan nasu sai su ce tir da su ai ba a maraba da irin waɗannan saboda 'yan wuta ne su ma tare da mu za su shiga wuta su ma sai su ce ai ku ne ba a maraba da ku saboda ku ne sababin mu halaka ku ne sababin mu bata ƙarshe su ce ya Allah ka ninka musu azaba akan azabar da zaka musu saboda su ne sababan su halakar da mu su ne sababan mu shiga wuta sai Allah ya ce وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراف أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أن متزاسة ما لنا ميساني لا نرى رجالا باما غنم وسمزاجي أتكم متا كنا نعدهم من الأشرار wanda da mun kasance muna kilga su a cikin mafi sharrin mutane amma yanzu ga su ba ma ganin su a cikin wuta malamai suka ce kafirai ne za su yi wannan magana gobe suna cikin wuta jahannama za su bincika su nema waɗannan wanda suka sani masu imani a duniya sai su hanga su gansu ba su tare da su a cikin wuta sai su ce me yasa ba mu ganin wasu mutanen da a gidan duniya muna kilga su cikin mafi sharrin mutane amma yau ga su ba su a cikin wuta tare da mu attakhadnahum sikhriyan mun rike su abin yi ma izgili a nan gidan duniya am zaghat anhumul absar ko kowai idanunsu ne suka suka rufe yadda ba sa iya su hango su amma suna nan a cikin wuta yana da suka bincike su suka nema ba su gansu suka ce ina mutanen da muke zaton mutanen sharri ne yau ga su ba ma ganin su tare da mu a cikin wuta mun rike su abin yi ma izgili a nan gidan duniya wai shin ko suna nan ne muni dai ba ma ganin su watakila ko san cana can sana can kasan namu su kuma tana Allah ya tsirar da su ya mai da su gidan aljanna inna zalika alhaqqu lalle wannan musan da jayayya da yan wuta za su dinga yi junan su ya junan su a cikin wuta lahaqqun gaskiya ne takhasumu ahli nar jayayya da musu tsakankanin yan wuta ya su ya su in qul inna ma ana munzir qul inna ma ana munzir qul ka ce musu ya ma'aikin Allah inna ma ana munzirun lalle kam ni ba kowa ba face sai mai gargadin ku mai jan hankalin ku cewa ku nisanci gidan wuta da azaba wuta wa ma min ilahin illa illa Allahu al-wahidul qahhar kuma babu wani abun bauta bisa ga cancanta illa Allah sai Allah shi kadai al-wahid madayanci da bashi da abokin tarayya al-qahhar wanda ya rinjayi komi da komi rabbus samawati wal ardh ubangijin sammai gaba ɗaya wal ardi da kasai gaba ɗaya wa ma bainahuma da abin da ke tsakankaninsu al-azizu mabwayin sarki al-ghaffaru mai yawan gafarta ma bayin sha qul huwa naba'un azim qul kace musu huwa naba'un azim lalle wannan fa labari ne mai girman gaske da nake baku labarin tashin alkiyama labarin hisabi labarin wuta labarin aljanna labari ne azimun mai girma antum anhu mu'ridun amma ku gaba da shi kuna ba da baya ba kwa shurare ba kwa gaskatawa ma kana liya min ilmin bil mana'il a'la ni kam ba ni da wani ilimi game da abin da ya shafi mala'ikun da ke sararin samaniya can wuri madukaki idh yahtasimuna yayin da suke saba ma juna ko suke jayayya tsakankaninsu in yuha ilayya ni kan ba komai ba ake mana sai dai ana mini wahayi ne innama illa annama ana nadhirun mubin ba ce ni ba kowa bane ba illa ko annama ana nadhirun mubin sai dai ni mai gargadi ne mubinin mabayyan kina ban san abin da ke boye ba ba na da labari game da abin da mala'iku suke tattauna da shi a sararin samaniya ni kam wahayi Allah ke mana in gaya muku kuma ni ba komai bane ba sai mai gargadi bayyananne a gare ku ya fi kala rabuka
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك
qala rabbuka lil mala'ika tunama al ummaka yayin da Allah ya ce ma mala'iku inni khaliqun basharan min tin lati basharan wani mutum min tin da ƙasa shine annabi adam alaihi salam fa idza sawaituhu idan na daidaita halitta shi wa nafakhtu fihi min ruhi sannan na busa mushi daga cikin raina bi ma'ana Allah ya busa mashi rai daga cikin rayukan da ke wurin Allah faqa'u lahu sajidin gaba ɗayan ku ku tashi ku masa sujudi Allah ya ce mu mala'iku na halacci wani mutum da ƙasa idan na daidaita halittar sa na busa masa rai to gaba ɗayan shi ku tashi ku masa sujudi na ban girma da gaisuwa zuwa gare shi fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku gaba ɗayan su suka tashi a lokaci guda suka masa sujada illa iblis illa iblis astakbara sai fa iblis sai girman kai bai yi sujada ba illa iblis astakbara wa kana min alkafirin sai dai iblis kadai ya kiya bai yi sujada ba sai kasance daga cikin kafirai qala ya iblis ma man'ak sai Allah ya ce ya kai iblis me ya hana ka cewa kai sujada ma mana'aka an tasjuda me ya hana ka kai sujada lima khalaq lima khalaqtu bi yadai game da abinda na halitta da hannuna me ya hana ka me yasa ka ki kai sujada ga mutanen da ni na halitte shi da hannuna astakbarta shin zaka girman kai ne am kunta min alil ko ka kasance daga cikin masu dagawa ne masu ganin masu daga kansu sama qala sai shi shedan yace ana khairun minhu lalle kam ni ne mafi alkhairi sama da wannan mutumin da ka halitta da ƙasa khalaqtani min nar saboda ni ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi ne da ƙasa kaga iya ilimin shedan iya abin da yasa ya kangare kima annabi adam sujada yana ganin cewa shi yana da fifiko akan annabi adam menene fifikon naka an halicci annabi adam ne da ƙasa ni kuma an halicce ni ne da wuta shi ne awon da yi da kiyasin da yi cewa ya fi annabi adam alaihissalam ƙala fakhruj minha fa innaka raji sai Allah ya ce fita minha daga cikin aljanna fa innaka rajim lalle kai abun jefewa ne abun korewa ne daga barin rahama Allah wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma lalle ta tabbata a gare ka la'ana ta da tsinuwa ta a gare ka ya zuwa yawmuddin ranar sakamako kenan gobe qiyam qala rabbi sai shedan yace ya ubangiji na fa anzirni ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'athun ka jinkirta mini karka karbi rayuwata ya zuwa ranar da za a tashi bayan su bayan sun mutu qala sai Allah ya ce fa innaka minal munzarin lalle kai kam an baka damar haka an karba addu'ar da kai za a jinkirta maka ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne ba dole ba sai da za a tashi alqiyama amma za a jinkirta maka ya zuwa ƙarshen duniya zuwa ga busa ta farko da za a yi mutane su mutu wanda lokacin kai ma za a karɓi rayuwarka qala da ya samu wannan lasisin wurin ubangiji cewa za a jinkirta masa ba za a kashe shi bai zuwa ƙarshen duniya qala sai ya ce fa bi izzatika na rantse da buwaye ya Allah la'ughuyannahum ajma'in to zan halakar da su gaba ɗayansu illa ibadaka minhumul mukhlasin sai fa bayunka daga cikin su wanda suke masu kebance bauta ne a gare ka kawai banda su dubbanu adamu sai na halaka su na sanadiyar shiga su gidan wuta qala sai Allah ya ce فالحق فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين
Allah madaukakin sarki ce qala fal haqq wal haqq aqul sai Allah ya ce fal haqq ina rantsuwa da gaskiya wal haqq aqul kuma gaskiya nake fada la amla anna jahannama da sannu zan cika wutar jahannama minka da kai wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka daga cikin su gaba ɗayan ku kul ka ce musu ya kai manzan Allah ma as'alukum alaihi min ajrin bazan tambaye ku ba ku bani wani lada akan abin da nake gabatar muku na wa'azi da jan hankali wa ma ana minal mutakallifin kuma ni kan bana daga cikin masu kallafa ma mutane yin wani abu wanda ba abin da aka turo ni da shi ba in huwa illa dhikru ku sani wannan abin da nake muku ba komai ba sai gargadi da jan kunne da wa'azi lil alamin zuwa ga halittu gaba daya wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma da sannu za ku san wannan labarin da nake baku ba da hinin bayan wani ɗan lokaci wannan shine ƙarshen suratu sa'ad za mu shiga a cikin suratu zumar suratu zumar makkiya ce tana ɗauke da ayoyi 75 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ba bismillahir rahmanir rahim Allah ce tanzilul kitab sabkakken littafi ne shi alqur'ani mai girma min Allah al-aziz al-hakim daga Allah madaukakin sarki al-aziz mabuwayin sarki al-hakim mai hikima inna anzalna ilaykal kitab lalle mu ne muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya fa'budillah ka bauta ma Allah mukhlishan lahu din halin kasancewa ka mai kebance shi da addini shi kadai baka yin shirka da shi ala lillahi dinul khalis ala kushurara lillahi dinul khalis ga Allah ne kaɗai yake addini ke bantacce wanda ba haɗa shi da nurun bauta wallazina takhadhu min dunihi awliya wanda suka riƙe suka riƙi wasu waliyai kuma bayan Allah ma na'buduhum zaka ji suna cewa ma na'buduhum ba komai yasa muke bautar su ba illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dai dan kawai su kusantar da mu zuwa ga Allah mutukar kusantarwa inna allaha yahkumu bainahum lalle Allah zai yi hukunci a tsakankanin su fi ma hum fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna sabani game da shi inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar lalle Allah baya shiryar da wanda ya kasance kadhibun mai yawan ƙarya ne kaffarun ko mai yawan kafirci wannan ayoyi gaba daya suna bayyana yin ikhlasi da tsantsance Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta da addini Allah shi kaɗai ake bauta ma ba a riƙe wasu waliye kuma bayan Allah shi yasa Allah ya zargi kafaran makka wanda suka riƙe wasu waliye masu jamatta al'amarin su kuma bayan Allah idan aka ce da su dan me kuke bauta musu kuma bayan Allah sai su ce ai ba komai yake sa muke bautan su kawai dan mi kamun kafa da su ne su isar da mu a wurin Allah madaukakin sarki mu ba mu isa mai saurin Allah ba muna da laifi muna da kuskuren da ba mu iya zuwa fada Allah kai tsaye amma sai mu kama kafa da su mu yi tawassuli da su su isar da mu a wurin Allah to sai Allah ya zarge su da abin da suke aikatawa wanda yin hakan ba daidai bane Allah shi kadai ake kira da bauta da ibada ba a sa wani ya kasance wasita tsakankanin Allah da bayin su wurin bauta ina fatan mun gane idan ka ga wasita dan tsaka-tsakiya tsakanin bayu da Allah kawai wanda Allah ya turo ne da saƙo ya gaya musu a matsayin annabi ko masu amma wurin bauta kai tsaye ku bauta ma Allah wurin kira kai tsaye ku kira Allah kada ku kira wani waliyi ku ce shi ya kira Allah yin hakan kafirci ne yin hakan bai dace da shari'a ba sai Allah ya ce
سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر مسمى ألا هو العزيز الغفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا da dai a ce Allah ya nufa ci ya riƙi ɗa kamar yadda ku kafirai kuke cewa lastafa mimma ya khalqu ma sha da sai ya zaɓa daga cikin abin da yake halitta abin da ya ga dama inda Allah kamar yadda kafirai suke riyawa cewa yana da ɗa to sai Allah ya zaɓa daga cikin halittunsa wanda ya ga dama daga cikin halittunsa amma sarki ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki Allah bai taɓa rikaɗa ba bale mata subhanahu tsarki ya tabbatar mashi ya Allah daga cewa ya rike da ko mata ko abin da ke kama da haka huwallahu shine Allah alwahidu makadaici alqahharu mai rinjaye komi da komi khalaqas samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya yukawwiru al-layla 'ala an-nahar shi ke riskar da yini akan dare ko dare akan yini wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl kuma ya riskar da yini akan dare وسخر الشمس والقمر ألا شيني وندي فوري مقرانا دوتا كل يجري لأجل مسمى kowane ɗaya daga cikinsu yana gudu zuwa ga wani ajali da aka samu shi wanda shine karshen shi ala ku shaurara huwa al-azizul ghaffar lalle Allah shine mabwayi al-ghaffaru mai yawan karbat mai yawan gafara akan bayan shi kaga Allah ya kore ma kanshi ya rike da bayan ya kore ma kanshi da sai ya nuna muku cikan mulkin shi da cewa shi ya samar da sammai gaba ɗayansu ba tare da ya ga wani misali ba ko modal a wurin wani ba sannan shi ya halicci ƙasa ya samar da ita daga babu ba tare da wani ya rige shi ba ya gani a wurin wani ya kwaikwaya a shi ya fare su shi ya ƙage su a yun da da babu su bilhaƙi kuma ya yi su ne da gaskiya domin ya tsayar da ranar alkiyama don ya hisabi tsakankanin ku bayu allan nan shine ke shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini a cikin dare kaga wannan duk cikar kudura ce da mulki na Allah madaukakin sarki to ya za a cewa Allah da ke da wanga cikakken mulki ya rike da bale mata Allah ya fi karfin haka subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce ya tsabtata ya tsarkaka daga barin haka tawaya ce ga Allah madaukakin sarki kuma wannan aya mai da martani ce akan Yahudawa da suke mai da Uzairu dan Allah haka mayar da raddi ne da martani akan kiristoci da suka rike isa dan Allah ko na ɗayan ukun Allah dan suna cewa isa ɗan Allah ne wasu kuma su ce isa ma Allah ne wasu kuma su ce isa Allah Allah Allah maryam Allah kenan masu ce thalithu thalatha duka mayar da martani ne gare su gaba da sai Allah ce خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا
khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda ɗaya shine annabi Adam alaihi salam thumma ja'ala minha zawjaha sannan Allah ya sanya ma wannan rai ɗaya matar shi daga gare shi bi ma'ana Allah sai ya halicci mata annabi Adam daga wani bangare na jikin shi wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sannan ya saukar muku daga cikin dabbobin gida samaniyata azwaj dangi guda takwas dangi guda takwas na dabbobin gida su ne raƙumma mazansu da matansu sannan tumaki raguna awaki bin sirransu da kuma awakayyarsu su ne dangi na dabbobin gida guda takwas ya khaluqukum fi butuni ummahatikum lalle Allah shine ke halitta ku a cikin cikunan mahaifanku Allah shi ke halitta ku yake tsara halitta ku a cikin cikunan mahaifanku khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta halitta bayan halitta shine da farko za ku kasance dugun mani a cikin cikin mahaifanku ku ɗauki wani zango na 'yan kwanakai wannan ɗugun mani ya jirkita ya koma jini sannan bayan wani zango na kwanakai wannan jinin ya jirkita ya koma tsoka sannan bayan wannan zangon ya wuce Allah ya halicci kashi a cikinku bayan haka ya busa muku rai ya zuwa lokacin da za ku fito a cikin sararin duniya shine khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salat a cikin duhu guda uku duhu guda uku shine duhun yanar da mutum ke ciki bayan yana cikin cikin mahaifa bayan yana cikin mahaifa sannan bayan wannan yanar da ɗake ciki sannan ga mahaifa da ta lullube shi ta kewaye shi bayan mahaifa sannan ga ciki da ya rufe sa kina kina shine fi zulumatin thala zalikumullahu rabbukum mai yin hakan wanda ke zartar da wannan al'amurra gaba ɗaya shi ne Allah Ubangijin lahu mulku lahu almulku mulki na shi ne shi kaɗai shi ne mamallakin komai da komai la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kaɗai fa'anna tusrafun ta yaya ake kautar da ku daga barin gaskiya bayan ta bayyana gare ku kuka faran makka ai ya kamata ku imani da Allah ya kamata ku sakir ma ubangiji ku yarda da abin da annabi ya zo muku da shi da irin abin da yake gaya muku na ayoyi da al'amura na ban mamaki wanda babu mai zartar da shi sai Allah yaya ake ana kawar da ku yaya ake ana hana ku karɓar gaskiya bayan ta bayyana gare ku na ganin ya kamata mu dakata abinda mu faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da haka Allah ya fi wani assalamu alaikum wa rahmatullahi